بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك هدوى أولا رانا تلحدي درى الليتني يومنا قوما قوة شوال هجرا منزل الله صلى الله عليه وسلم shekara 1444 daidai da 30 ga watan hudu shekara ta 2023 wannan kuma shine darasinmu na 56 a cikin littafin dariqus salihin ila rabbil alamin a wannan masallaci mai albarka masallacin ummuna ummuna aisha yan gombe ko masallacin ummuna aisha dake nan unguwar dosa a cikin garin kaduna kenan wannan ne darasinmu na farko bayan dawa daga hutun azumin watan ramadana fatanmu Allah ta'ala ya haɗa ayyukanmu da karba kuma Allah ta'ala ya fe mana kurakuranmu ya sa muna cikin bayinsa da aka yanta su kuma aka gafarta musu zunubansu a wannan wata da ya shuɗe mun karkare babin da ke magana akan fallus sadaqati ala zawji wal aqarib babin da ya magana kan falalan yin sadaka ga mata da kuma makusanta wala'alla abinda na saurara a wancan odiyo na ƙarshe wanda la'alla ba mu fito da shi fili ba a hadisin da ke ƙarƙashin nukuda ta farko da malam ya kawo masa take da as-sadaqatu 'ala al-faridil muhtaj bi ajrayn hadisin zainab wato binti abi muawiyah abdullahi taqafiyya wannan matar da matan abdullahi dan masud in ba kuma ta hadisin ba wanda ta ce mijinta ya je tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya halasta ta bashi sadaka sai ya ce ita ta je ta tambaya kun tuna hadisin ko kusan shine darasin mu na karshe wannan sadakar da ce magana a cikin hadisin sadaka ne da yake na zakka ba sadaka ce ta yau da gobe da muke muke tunani ba zakka ne take magana a kansa shine abinda ba mu magana a wancan lokacin ba har lokaci ya kure mana sai da na saurari audio din naga bayanin bai fito a ciki ba ya halasta mace ta ba mijinta zakka ita ne dai miji ba zai bata ba amma idan ita tana da dukiya za ta iya bashi zakka to shine take tambaya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abin da take na tsawainiya za ta iya sa cikin sahun wanda za su ci zakka wanda kuma daga ciki amsan shine baya halasta haka din ya kasance wallahu a'lam yau zamu tashi shafi na 120 112 sabon babi da malamin sake da babu fadlul qardil hasan babin da zai magana akan falalan kyakkyawar rance da zaka ba mutum menene kyakkyawar rance zamu ji a ciki abinda in kai ka kyautata wurin biyan bashi ko in kai baka kyautata ba kai mai bayarwa da shi mai amsa din malai ce na farko gaba ta farko shine alqardul hasan ka itqu raqabatin wanda ya bada kyakkyawar rance ya samu wani marashi ya nema daga wurin sa ya bashi bayan wani lokaci ya dawo masa da kudin sa to kai wanda ka bada wannan bashi din ka ba wani bashi ya samu biyan bukatarsa ko ta kasuwanci ko ta lalurarsa na rayuwa daga bisani ya biya ka ladanka a wurin Allah ka itku raqabatin kamar ka yanta bawa ne ladanka ɗaya da wanda yanta bawa saboda bashi rahama ne in kana da wanda ma zai iya baka a duniya kawai a ce in lalura ta taso akwai da zaka je ka ara ka mayar cikin kwanciyar hankali to an baka wani bangare na arziki a bankasa ko da baka da dukiya a hannunka saboda wani ga cuta a jikin shi ga rashin lafiya ga lalura ga ba ma inda zai iya kai kukan shi a saurare shi kaga wannan wahala ne kan wahala to musulunci yana kwadaitarwa akan bayar da bashi saboda ya zanto musulmi sun tausaya ma junansu sashin su ya amfana da sashi ba a son dukiya ta rinka tabbata a guri ɗaya kadai wasu tsirarin mutane ne suke arzuta suke amfana da ita dukiya tana albarka ne idan tana shiga ta fita a hannun al'umma musulmi saboda wani in ta je hannunsa albarka za ta yi wani in ta je zai share hawayen wasu kan ta wuce amma an tare ta guri ɗaya to ba za a taɓa ganin alkhairin da ke cikinta ba shi ya sa arziki ma ba ka iya samun arziki ko kana da kuɗi sai lokacin da ka rabu da kuɗin kun fahimta yanzu wanda ta cire kuɗi ta gina masallacin nan da ta ɓoye kuɗin a asusunta za ta samu ladan da take samu yanzu ba za ta same shi ba za ta taɓa samu amma da tana son kuɗin ta rabu da su ta gina ɗakin Allah yanzu gashi na mutane miliyoyi nawa suke amfana da abin da ake a masallacin kaga ta samu arziki bayan dukiya to da haka akwai masu dukiya da yawa amma masu arziki ɗan kaɗan ne waɗanda suke irin wannan aikin da dukiyarsu su ne waɗanda Allah yake son su man dallabi yuqridu Allah qardan hasana to shine zamu ji malai ce rawat tirmidhi wa qala hasanun sahih imamu tirmidhi ya ruwaito hadisi wa qala hasanun sahihun kuma imamu tirmidhi ya ce wannan hadisi hasan ne ingantacce ne kuma hadisi ne an albara ibn azib daga albara dan azib Allah ya kare da a gare shi annahu yace qala yace samitu rasulullah annahu qala samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu albara'u ya ce na ji manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa man mana hamani hata labanin awwarakin au ahda ruqaqan kana lahu mithla itqi raqabatin man mana hamani hata labanin duk wanda ya bada aro na hansa aron hansa ma'ana kana da dabba wani na bukatar nono shi kuma ba shi da dabba wadda take da nono kamar makiyayi kenan sai ka ce to ka tatsi jarka daya in taka ta haihu ni ma ina da bukata sai ka biya ni da jarka guda daya awwarakin ko kuma da dirhami na kuɗi sai dai galibi ana faɗin wannan ne ga wanda ya bayar da kyautan ga abin da ya shafi dabba ko ƴaƴan itatuwa kamar misali in ce ka bani buhu ɗaya na masara idan nima ne girbi zan biya ka da buhu ɗayanka an gane shi ne manaha wato asalin manihatan kenan wanda ya bada wannan shi ma aka biya shi daga baya to duk wanda ya wannan awwarakin ma'ana ko dirhami wani abu da ya shafi kuɗi in ce da Allah ba na aron dubu kaza zuwa a yi albashi ina da laluri ko an mun haihuwa ko zan biya kuɗin haya ko kuɗin makarantar yara idan mun yi albashi zan biya ka kamar da za mu ji hadisin alkama da sulaiman a gaba to irin wannan idan mutum ya yi manzala sulasul ga shi da a ƙasa malam yadda ya ce awarakin sai sauke nan ba ko ya ce mana amani hatan min labanin awarakin ya ce ya ami bihi kartub da rahimi wanda ya ba da bashi da rance na dirhami na kuɗi to amma dai laraba suna faɗin wannan ne galibi ga wanda ya da dabba kamar ce ba na aran raƙumarka ma'ana in tatsunoninta na kwana kaza ni ma idan tawa raƙuman ta haihu sai in baka ka tatsa adadin litas na nonon da na tatsa a cikin dabbanka an gane ko ko na kudin annabi sallallahu alaihi ce au ahda ruqaqan ko mutum ya nuna ma wani wanda ya dimauce hanya wani wanda bai san hanya ba sai kai masa fito ya shigo unguwar sai yana ta kewaye ina za kai ce ai signboard za ni kai kuma ka ganshi ya kama hanyar yan majalisu kaga ya sanya hannun riga da signboard ko sai ka ce kai gashi ina sauri amma ya ce wallahi ko kaga tun sha biyu nake ta shan wahala yanzu ga sha uku saura sai ka ce to biyo ni sai ka kai shi can tudun SMC sai ka ce to ga signboard can karisa ga wurin da kake nema shine yau ahda ruqaqan ko wani wanda ya rude bai san hanya ba ko wanda ya kidi ne sai ka nuna mishi shi ma mala ya sauke nan ba ya ce ma'anan shi a ahda riƙaƙan dinnan a zuƙaƙan ina cewa riƙaƙan ko a ahda zuƙaƙan ma'anahu shi ne hidayahu tsare wa huwa irshadu sabi shi ne ka nuna ma matafiye hanya ya zo kawo ya ga akwai gosul ya ce an ce ana bin ta ndc yana shiga ndc sai bace a rafin guza to kamar yadda nefa an suka bata su ma aka nuna hanya ko alan kabiru na jazakumullahu khairan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana lahu mithla itqi raqabatin wanda ya aikata daya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku wato ya bada wata dabba da za a amfana da ita a biya shi a bayan wani lokaci ko ya bada rance na kuɗi ko ya ga wani wanda ya imauce bai gane hanya bai shiryar da shi ya nuna masa hanya to ladansa a wurin Allah madaukakin sarki kamar ladan mutumin da ya yanta bawa ne kaga wannan ba karamin alkhairi bane Allah ta'ala ya ba mutum irin wannan dama din malamai suka ce daga cikin abin da yake nuni zuwa ga nuna hanya har akwai nuna hanya ta ma'ana al'ummar ka ne kana shugabanci an nemi a danne su ko a zalunce su akan wani abu da basu sani ba sai ka zo ka tsaya kai da fata cewa ga inda za a bi saboda kai ma taka al'ummar su amfana kaga kamar shugabanni kenan ko wanda suke wakilai na al'umma a wasu wurare to idan mutum ya wannan da kyakkyawan niyya shi ma yana da lada makamancin irin wannan lada din shi yasa malamai suka ce karkashin wannan hadisin zaka fahimci asalin girman ladan mutumin da ya bada rance domin Allah ka ba wani rance saboda Allah kana neman lada a wurin Allah ba don wata rana kai masa gori akan cewa na taɓa yi maka kaza ba ko da ban yi maka kaza ba ai da baka samu kaza ba ko a gaban idan shi ko a bayan idansa to wannan malamai suka ce na nuna girman wannan sannan kuma hadisin in mun kalle sa yana nuni akan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mu akan cewa mu'minai su rinka taimakon junansu saboda duk mu'mini ba zai ji dadi ba ga an walakanta wani dan uwansa mu'mini a wani wuri to kaga kenan idan kana da shi ashe zai kyautu a ce karka bar dan uwanka cikin wahala ka bar dan uwanka cikin waka mutu waka tashi alhalin zaka iya taimakon sa Allah ta'ala na cewa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan to wannan shine abin da zamu iya fahimta a wannan hadisin sai gaba na biyu malamin sake da al-qardul hasan ka sadaqatin bi mabdil qardi kullu yawm al-qardul hasan mutumin da ya bayar da rance mai kyau mun faɗi rance mai kyau din a baya ko shine ka ba dan uwanka bashi ya zamto kuma baka matsa mishi ba baka kuma cutar da shi ba me ma'anar baka cutar da shi ba baka daura masa riba a cikin bashin ba ka ce masa to zan baka kaza amma in ya kai lokaci kaza baka biya ni ba to zaka ƙara min naira kaza ko in na baka kaza in zaka dawo min da kuɗi na zaka ƙara kaza kaga wannan ba alqabdul hasan bane saboda ka sa riba a ciki ko kuma ka sa cutarwa da rashin tausayi a ciki ya zo yaron ci kudinka a yau lalurarsa ba za ta iya yawa ba nasa kudin bai tsammanin zuwansa sai nan da sati uku ka ce mishi sai dai idan za ka damun da shi bayan kwana hudu to kaga a kwana hudu kila shi kanshi bai gama biya tasa bukatan ba ballanta na ya waiwayi yanda zai zo kai kuma ya biya ka naka hakkin kaga wannan shi ma ba alqardul hasan bane baka ba sa rance-rance mai kyau ba a wurin Allah amma an ka bashi kaɗan sake masa mara irin sake wanda shi ma ba zai je miƙe ƙafa ba ya san akwai nauyi a kansa kai kuma ba tare da an cutar da kai ba saboda shari'ar musulunci ba cuta ba cutarwa a cikinsa so wannan shi ake cima alƙardul hasan to duk wanda ya bada irin wannan rance mai kyau wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sadaqati bi mithli al-qardi kullu yawm yana da ladan irin ladan wanda ya sadaka da wannan kudin da ya bada wancan wannan rancen duk ranar duniya kun fahimta idan yanzu ka ba mutum rancen naira dubu daya sai kuka rabu bayan kwana goma zai dawo maka da shi to a bayan kwana goman nan har a kai kwana goman da zai dawo maka da shi kullum Allah na umurtar mala'iku su rubuta maka ladan wanda ya sadaka da naira dubu ɗaya har sai ran da ya dama da kuɗin kun gane magana shine abin da ake nufi yanzu dan Allah mutum wanda Allah ya bashi rufin asiri ya ki taimako irin wannan ba zai ki ba kaga da wannan ne muke kira ga waɗanda Allah ya ba su rufin asiri na duniya ya ba su dukiya su kalli mutane wanda suke cikin tagayyara musamman ɗaliban ilimi waɗanda suke karatu ko suke karantarwa kana da kuɗi har baka san me za ka yi da shi ba ka sami irin waɗannan bayan allan zarata na gari da yawansu suna da sana'o'in da suke yi wanda sana'arsa jarinsa dududu wani dubu ɗari biyu ta tashe shi fa daga talauci akwai irin waɗannan dubu ɗari biyu wani in ka bashi wallahi ‘ya'yansa uku amma sai kaga har sun yi kuma kuma zai juya wannan kuɗin to ka ware irin waɗannan bayan allah wani yana sana'a yana fama da karatu kuma yana biyan kuɗin makaranta akwai waɗanda kuma sun daɗe suna taimakon al'umman nan kuma su ba ma ɗalibai ba ne ba ma malamai ba ne irin mutanen da suke da wani service to humanity wanda suke taimakon al'umma yanzu wanda ke a ɗan kabari kawai a makabarta wanda kusan wani 24 hours yadda ana kiran shi cewa an yi rasuwa zai haka kabari rayuwarsa awa goma sha biyar sha bakwai duka a makabarta ke wurin gini to ka gina masa rumfan shago mana ko na provision ne a gefen makabartan yana cin abinci kuma yana aikin Allah in ma ba za ka iya bashi kyauta ba ba shi kai mai talala ya biya ka a hankali ko da da dubu biyu ne ka bashi wata dubu ɗari dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu me zai rage ka da shi ka tara miliyoyin kuɗi me za ka yi da su su kuɗi sai ka rabu da su suke amfani ko a duniya ko a lahira ko a duniya ko a lahira in dai kana so su amfane ka a lahira to wallahi sai kai aikin lahira da su kamar yadda a duniya kake ganin iya capital ɗinka iya sha'aninka ko ba haka bane in kana so kai business na shanya kwakwalwar mutane to idan to kana da capital na bala'i a na alkhairi kana da sandan da in kai bugu sai ganyaye sun zuba da shi ake kasuwanci galibi ko ba haka bane to irin wannan bashin ka bi ka yi ya kamata har ƙungiyoyi a samu masu bayar da irin wannan rance ɗin abu ƙa'idoji da sharaɗi ba mutanen da ɗan zama Allah ba mu mu kashe ku ba wallahi ko ɗan da ka ba su rance za ka sha mamaki abin da za su zama a rayuwa kuma irin mutanen nan suna nan a masallacin unguwanku suna nan a cikin danginka na jini ‘yan uwanka na jini yanzu kawai janaretar ban ruwa in ka siya da taki ka je ƙauye mutane nawa za ka share mu hawaye da shi mutane nawa in ma ba za ka iya musu kyautan ba ka je ku sharaɗi da mai unguwan garin in ka je gari za ka kafa wani abu ka nemi sarki ko mai unguwa ko ba musulmai ba ne ba sai sun shi saba mishi ba sada su mutanen ƙauye suna girmama sarauta suna biyayya suna ɗa'a ka je a yi da sarkin garin ya sa hannu shi ya san wane-wane in ya yadda a bawa ne duk wanda sarki ya yarda da shi a bashi mutane nawa ne na rantse da ubangijin ka'aba kila randa zaka shiga kabari addu'an da wani ba kauye zai maka shine Allah zai ma gafara wallahi alazim ba sallan ka ba dan sallan ma kila baka iya ta da kyau ba baka san sunnoninta da farillanta da wajibanta ba addu'an mutanen kirki su ne to wannan dama ce ga duk wanda Allah ya bashi dukiya ya zo ya baje kolin lahira da ita kuma ba dole sai mai hamshakin mai kudi na gani a gaya masarki ba a'a kai kanka mai karamin abu yanzu mutane nawa ne za ka tsaya a gidan mai za ka sai abu kaga jarin shi gaba ɗaya jarin a kafaɗan sai rike da hannu ɗaya gaba ɗaya jarin karkata kaf a kafaɗan shi yake rike da ita ba za ta taɓa wuce dubu uku ko dubu shida ba gaba ɗaya abin da ya mallaka na jari a duniya yanzu wannan duk wanda ka cire dubu goma ko ashirin ka bashi ne kake tsammani za su yi akwai su da yawa mu mun gwada kuma mun gani a nan rafin guza nan nan rafin guza da kuke gani mu je gidan din imam sa'idu abubakar shaida ne za su faɗa mu malama rahina akwai matar da ta zo cikin iyayen marayunmu na mu'az bin jabal waɗannan marayun da ake tara mu gudunmuwa wallahi ta zo ta ce malam ni ina so ne ku taimake ni da jari in samu dan tsaya da kaina to wanda ya ce maka jari ai kaga za ka tanu kudin da ba za iya bane sai na ce mata nawa ta ce 1,800 a wancan lokacin na ce jari kuma 1,800 ta ce e na ce mai wace sana'a ta ce gawayi lokacin buhun gawayi naira 1,800 ta ce don Allah wata hudu kawai nake so ku bani malam don Allah wallahi zan dawo da su a sa sharaɗi ma in za a sa sharaɗi sai da ce musu malam kabiru mu gwada ta mu bata naira dubu uku da kuɗin mota da kuɗin leda ki je ki siya na dubu uku za ki dawo mana da kuɗin mu eh mu rubuta mu rubuta tana tafiya na ce mu mun yafe mata amma mu bi ta mu ga inda gaske take wallahi kun san matan nan a wata na biyu ta dawo mana da kuɗin mu a wata na biyu sanda aka cika wata na hudun matan zuwa ta yi ta ce mana a cire ta a cikin wanda ake ba tallafi a mu'azu bin jabal me ya faru ta ce malam na yi arziki kin yi arziki eh me ya faru ta ce da na kasa gawayin nan nake bin makwabta ina talla inda nake gidana an akwai gine-gine da ake a gaba irin birkila da sauransu ta ce sai na fara yin ya kamala shinkafa da wake da mai da yaji ta ce na fara wannan ana kaima masu gini suna tsiya ta ce walla yanzu yara na ba mu da matsalan abinci guda biyu ma nan da wata uku zan cire su a makarantar gwamnatin mai da su makarantar kuɗi ƙarshe in takaice muku matan nan sai da ta zo ita take ka gudunmuwa a mu'azzin jabal wallahi ta ba da kuɗi ta ce a ba marayu sadaka kuma ita ma iyayenta marayu ne ‘ya'yanta marayu ne babu maraya sai rago to yanzu irin waɗannan matan ina ‘yan karajin kara haƙƙin mata ina kuke ku zo ku taimaki yankuwanku da wannan kina hawa motar miliyan goma sha takwas daga amerika ana turo miki dala kina karɓar daloli da ƙasan amurka da sunan ngo wai kina kara haƙƙin mata to ga mata suna ciwo suna mutuwa suna neman jarin dubu biyar ina kike idan imaninki na gaske ne ina ‘yan human rights ina kuke kuɗin da kuke samu ake janno muku kuɗi daga ƙasashen waje ina kuke ga inda Allah ke so man zallabi yuridu Allah fardan hasan mutane ne kuka baba shi idan Allah ya baka rufin asiri ya kamata kana da littafin da kake taskace mutane nawa kace maka a rayuwarka ba wai ka rubuta na taimaki wani na taimaki wani ba a'a duk ran da ka taimaki wani ka gwada ma kanka ka ce ina so nan da ba an gama ramadan ba to nan da wata daya ina so sai na taimaki mutum goma ko mutum hamsin ko mutum dari a wata daya wa kai ma taimako ka biya ma wani kudin makaranta ka biya ma wani kudin nefa ka ba wani bashi a'a ka je ka taimaki wani a wanda ake kaza ka sa baki an taimake shi shi ma taimako ne duk abu ne da ya kamata kana taskace suna ayyuka alkhairi magabatanmu duk suna da irin wannan to adam sallallahu alaihi wasallam anan da malam yayin taken hadisi yace duk wanda ya ba Allah rance mai kyau yana da lada kwatankwacin rancen da ya bayar duk ranar duniya in ka ba da rancen dubu ɗari to duk ranar duniya har a dawo maka da kuɗinka ana rubuta maka kayi sadaka da naira dubu ɗari a duk rana kuma aka dawo maka da kuɗinka halal ne ka karba abinka ka ci kai amfani da shi ko ka yafe mishi in ka ga dama ko ka rage mishi in ka karba abinka gaba ɗaya ka taimake shi ba kai laifi ba in ka yafe mishi wannan karamci ne in ka yafe mai wani bangare ka karɓo wani shi ma karamci ne za mu ji a gaba ina fata mun fahimci wannan yawwa mutanenmu kuma kasu zama masu matacciyar zuciya masu bani-bani don wani ya ce zai ba da rance shi kenan hadda wanda bai da bukata mutum yanzu ya ce yana neman rancen dubu goma amma kaga black kaga iphone a hannunsa kaga mutum da wayan dubu ɗari biyu ya zo rancen dubu goma a wani irin shirme kenan ka saida ta mana ka rage karfi in kai jari ka ƙara siyan babba haka ake yi sai kana rage tsawo wani lokaci kana haƙura da jin daɗi don ka taka matakin da wanda kake kai kakan sauka daga matsayinka ka je ƙasa don ka raino wani abin da gobe kake so ka huta a kan shi ana haka ilimi ana haka hatta a kasuwanci har a kasuwanci ana yi wani lokacin rayuwa in ta juya kawai ka juya shine zaman lafiyarka amma ka ce kai kafi karfin kaza in rayuwa ta zama kaza ba za ka bi ta ba wala za ka tagayyara za ka tagayyara idan kana hawa motar miliyan bakwai kasuwa ta yi ƙasa an rushe kasuwa ya shafi shagonka buga ta da ƙasa ka koma ta miliyan hudu je ka nemi wani shagon na miliyan dubu ɗari bakwai zuba masa kayan dubu ɗari biyu da hamsin alaba mu sa'a nan da wata hudu za ka dawo ta kan dubu goman allah ya yadda to sai ne sai ta miliyan goma sai ka zo ka to wannan ya kamata ya zamto tunaninmu ne kuma da haka magabatanmu suke allah ya musu rahama مالك روى بن ماجه وصححه الألباني ibn majah ya rawaito hadisi malan nasiruddin albani Allah ji kansa da rahama ya inganta hadisin an qais bin bin rumiyyin daga qais bin rumiyyin qala yace kana sulaiman bin udhanin yuqridu alqamata alf dirhamin ila ataihi Sulaiman ibn Udanin Allah ya kare da a gare shi ya kasance yana bayar da bashi ga alqama dukkaninsu sahabbai ne wannan sahabin shi Sulaiman din yana da kudi ya fi alkama kudi to alkama yakan zo wurin shi ya ce ba ni bashin kaza in juya ko in yi kaza a wato ila ila aba'ihi zuwa ga aba'ihi aba'ihi shine dukiyar da ake ba su na baitul mali kun san lokacin musamman sayyidina Umar duk kusan sahabi har dan karamin yaro an yi masa salari inda kai musulmi ne kana da dukiya kana da kuɗi duk wata da ake baka kun fahimci magana shi yasa duk wanda suka bi tsarin shugabancin sayyidina Umar za su kai labari kasar Saudiya kusa abin da take bi kenan no nonsense sannan kuma ga tausayi a nuna maka an fi ka jin tausayin kanka in kuma mutum ya saba a saba mishi za a zauna lafiya in dai kana da karfi kuma kana da tausayi to za a samu abin da ake bukata za a samu abin da ake bukata don ba za ka ɗauki wargi da raini ba da sakarci sannan kuma duk wani mai rauni zai ji cewa shi yana da gata mai ƙarfi kuma bai sai zalunci ba to sai duniya ta samu daidaito to wannan sulaiman ɗin a yakan ba alkamarance na dirhami dubu ɗaya kamar a ce childhood friend ɗinka ne wani abokinka da kuka shaku ka karanta a wurin shi bayan lokaci ka ka maida mishi wannan ila fa'ihi din shine zuwa ga lokacin da za a bashi dukiyar da ake rabawa a baitul mali da ake ba musulmi falamma kharaja fa'ahu a yayin da ya karbi bashin kuma ya zamto wannan kyautan da ake basu na baitul mali salari din su kenan an ga wata an biya albashi taqaba minhu sai sulaiman ya zo ya samu alqama ya neme shi da lallai ya biya shi bashin sa kun fahimci magana ya ce biya ni bashin dirhami na dubu ɗaya washtar da alai kuma ya tsananta mishi yana kaɗan bari mane na a'a ba ni abuna kawai tun da dai an samu biya ni ina fata kun fahimci magana kuma shi ma na akwai hikima a ciki kar ka saba ma mutane da yanayi ɗaya yanayin da wajen da sun nema da sun samu za su zama malalata kamar yadda kuma kar ka saba musu da kullum babu sai su yanke kauna sai su kasa ganin akwai rahama to amma abinda wani ke ganin kafi karfin shi wata ranar ka matsa mai sai ya biya ka abinka saboda ya san ka san zafin abinka ya san kai ma ba daga kwance ka samu ba ka ci wahala shi ma ya san yadda ake ji ya san darajar abin goban ka bashi ba zai wasa ba to shine wannan wastadda alaihi ya matsa masa akan sai da ya biya shi hakkinsa fa qadahu sai sai ya biya shi fa ka anna alqamata ghadiba bayan ya biya shi sai zama kamar alkama bai ji daɗin abin ba ya ji haushi ya za ka yi mun haka kaɗan bari ni ma mana ɗan cika ji na biya ka daga baya ce ba na abuna kun fahimci magana to sai zama na kamar alkama bai ji daɗin wannan matsamai da ya akan ya biya shi ba fa makasa ashhuran sai ya zauna tsawon watanni sun ma bai tsara zuwa ya ce bashi bashi ba sai da aka ɗauki watanni su haɗu sai dai a gaisa a yi sallah amma bai ƙara ce mishi ɗan ba ni dirhamin nan akwai ba kafin in dawo irin wato ba dama ni ma na shaƙa ɗin nan kun fahimci magana to amma rayuwa ba haka wato ko kar ka taɓa fushi akan abin da ka san baka da mafita a kai ai ba a fushi wai mace ne ba mazaje mugaye ne wasu wani ya gane matar ta irin ne fushi ba na so din nan da ya yi kudi sai tsikare ta ke famfo da hausa ma ya dinga cin kudin salakadan sai sun kare ya lallabe ta sai ga wata ce to ba kai mun kaza bai ce ake ga lokacin da kika yi fushin nan wallahi akai kaza amma da kai mu wata mai zuwa ya sha da ke mutum ya ta ya riga ya kwantar da ke ya wuce ai ba a fushi ta bakin wata ta ce ta an ka gane fushi ba kaza ba ne duk fushin da nan naga kaza haƙura na ƙi mata manya ta ce ba to ba a fushi akan abin da ba mafita ba wayo ba ne abin da ka san ba mafita haƙuri ake yi ba shi yasa duk muke haƙuri muke bauta ba saboda mun san mafitan kawai shine aljanna ko ba haka bane to haka nan yace sai ya zauna ashkurun ashkuran tsawon watanni thumma atahu sai ya sake dawo mishi wada ta kare ba labari da ka je wurin wani gara ka je wurin abokinka yace sai ya tashi ya je wurin abokin nasa Sulaimanu faƙala sai ya ce masa a tsiridni alfa dirhamin na dawo ba ni bashin dirhami dubu ɗaya ila a fa'i zuwa ga a yi albashin mai tilmali in biya ka ƙala na'am Allah sarki sai suleiman da ya ce tabbas zan baka ai dama ni ba so kai kushi da ni ba kai kuma daga na ɗan latsa ka sai kai bindiga ai ba a haka to zaman tare dole ne ba yanda ka iya wata ran sai an taka ka wata ran sai ka taka ana samu to amma ba a gaba ne shi sabani ba matsala bane amma gaba da ruku shine ba a so an banci maganar yawwa sai ya ce mishi na'am lallai zan baka wa karamatan sannan kuma bayarwa na mutunci dan ka gane dan na matsa ma ba walakanta ka nayi ba kun fanci maganar zan baka kuma bayarwa ta girmamawa sai ya ce ya ummu utba ya kira iyalinsa ya ce ya ke ummu utba halummi tilkan alkharifata almaktuma kawo min wannan jakan ko keso da ke rike cike da kuɗi wanda na baki wanda na rufe wannan jaka da na rufe na daure ta miƙo min ita allati indaki wanda na baki ajiya ma'ana tun ran da ya bashi wannan kuɗin ya daure su sai ya ba iyalinsa ta ajiye wato na san mutumin nawa zai dawo kun fanci magana in ka san halin abokinka ka sani ya san cewa kawai bayan da ya iya wata rana za su dawo ni ma ina da aboki irin wannan idan ya fushi da ni yadda ka san fir'auna da musa ko gani na ya hanya kawai sai ya ɗauke kai in danna hon ɗin ina ai makaho ne kawai bai ganni ba in daga hannu assalamu alaikum wallahi sai banza da ni ya daga gilashi a raina ya ce o fa dai na sani ni kujera ne za a dawo to muna zo ta rana sai kaga waya kana ina ne na sayo ma kaza ne ce au ashe muna nan sai ce ina wuri kaza sai mu dora daga inda muka tsaya to abota kenan kuma alaman ba munafurci kenan ka banci magana in dai mutum zai iya nuna ma abin da ke ran shi to ya taimake ka ba ɗaya yake da wanda zai koyi ya ki bayyana maka asalin zuciyarsa ba an gane ko to shine sai ya ce kawo allati indaki wanda na baki shi faja'at biha sai ta zo da wannan abin da kudin ta kawo faqala sai ya ce ma wato alqama amma wallahi innaha la darahimu ina maka rantsuwa da Allah waɗannan dirhamominka ne da ka kawo watannin nan da ka guje ni to ga su nan ban taba ba allati kazaita ni wanda ka biya ni bashi da su wa ma harraktu minha dirhaman ban juya ko da dirhami ɗaya ba wai in ɗauka an jima in dawo in musanya an ajiye wani don na ji za a yi cashless in sa sabo in ɗauke tsoho ban yi haka ba an fahimci magana ya ce yadda ka bani haka na ajiye ko dirhami ɗaya ban canza masa wuri ba fala sai shi alkama ya ce da shi falillahi abuka ina ina gama ka da Allah sannan da girman mahaifinka ma abalaka alama fa'alta bi me yasa ka aikata abin da kai mun haka me yasa ka matsa mun sai da ka anshi kudin nan kuma kai ka san ba taba su za ka yi ba ka zo ka koye su sai yanzu da na dawo ka sake dauka ka bani su din me bambanci da baka bani tun a farko ka bar mun ba kuma ka matsa mani kun gane maganar to shi ne zai ce fara sai ce ma samitu minka hadisin da na taba ji a wurinka wanda kai kamanta kun gane ko ma samitu ma samitu minka kala ma samitu minni ma samitu minni menene kaji daga gare ni da kace hadisin da kaji a wurina yasa ka aje kudin nan kake bani kuma baka taba ko sisi ba menene kaji wanda na fada shi ya manta kila zafin talauci zafin talauci na sa mutuwa idan babu sai ka fito wanka da kumfa a kunninka sai a waje za a gaya maka ina fata an fahimci magana wala sai ka sa wando a baibai malam Allah ka raba mu da talauci nasiyan munsiya kenan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce talauci mai mantarwa yana sa lokaci ya kure ma mutum ai tun da kaji Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada talauci da kafirci a wuri daya malam ne mu arziki wurin Allah Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri talauci da kafirci waɗannan biyu Allah kai mana katangan karfe da su akwai babin da ya magana kan falalan talauci ko wannan in sun riske mutum sai nemi lada wurin Allah tunda Allah ya kaddara za a yi amma duk yadda za a yi ka gudu wallahi ka gudu ka nema ta halal ko kakka fada ma haram ka nema halal ka nema yadda za a rabu lafiya Allah ka ba mu arziki mai albarka mai amfani wace menene ka ji daga gare ni kana sai ce da shi sami'tuka na ji ka kai da kanka kana ba da labari kana cewa tazkuru kana ambata an ibn mas'udin daga abdullahi dan mas'ud ina ga wadannan su tabi'ai ne yace daga abdullahi dan mas'udin annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala manzo lallai manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ma min muslimin babu wani mutum musulmi mace ko namiji yuqridu musliman qardan marrataini wanda zai ba wani musulmi bashi har so biyu ka bashi bashi ya dawo ma da kudin ka sake maida mishi da shi a matsayin bashi karo na biyu ba tare da ka taba ba illa kana ka sadaqati hamarratan sai ya kasance gashi ka bashi bashi amma za a baka ladan wannan kudin riɗi biyu an sake baka ladansa so biyu idan da da ka bashi ladan dirhami dubu an baka lada dubu to yanzu an baka lada dubu biyu ne akan wancan yanzu ladan ba ɗaya ce da irin na baya ba ya zama so biyu an gane ko wannan kafin sai an yaƙi zuciya zai yi ko sai an yaƙi zuciya sai an yi sai an sai sai an yi da gaske kuma to wannan shine babin da ke nuni akan falalan abin da ya shafi wato bayar da bashi da kuma kyautatawa a cikinsa yana daga cikin amfanin irin wannan samar da banki na musulunci da kuma kungiyoyi na addinin musulunci waɗanda za su yi ƙarfi su rinka taimakon masu rauni da kuma waɗanda Allah ya ba su dukiya a cikin musulmi dama ce da za su shiga aljanna da dukiyarsu mutane goma da Allah ta'ala ya musu albishir da aljanna tun suna gidan duniya da yawa daga cikinsu masu dukiya ne sai na abubakar yana ciki Allah ta'ala bayan ya shaide shi da wasu ibadu sai da ya shaide shi da dukiyarsa alladhi yu'ti mahlahu yatazakka wannan sayyidina abubakar ne wanda ya bada dukiyarsa da nufin ya tsarkaka a wurin Allah talha dan ubaidillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi dukiyarsa kuma musulunci ya amfana da dukiyarsa usman bin affan zunnuraini shi kam sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ma fa'ala ma ma darra usman ma fa'ala ba'da al-yawm sayyidina usman daga yau ba zai kara wani zunubin da zai hana shi shiga aljanna ba saboda irin dukiyar da ya ba musulunci to ashe kaga zai iya yiwa ka shiga aljanna da dukiyarka idan baka zama malami an fahimta ko Allah ya sa masu dukiyanmu kuma su duba wannan musamman su fara daga danginsu makusantansu na jini da kuma waɗanda suke mabukata ne asalin wato a waje Allah ya taimake mu babi na gaba malam ya masa take da babu fadlu man man yassara ala mu'sirin aw anzarahu aw aw anzarahu aw wada anhu haka ne ko babin da zai magana akan wanda yake manyan tsara ala mu'sirin wanda ya sauƙaƙa ma al-mu'sir shine wanda alladhi la yajidu ma yadfa'u bihi daynu wanda bai da yake cikin kunci bashi da abin da zai iya biyan bashi da shi ma'ana a lokacin da ka nemi ya biya ka din babu amma da zaka bashi dan lokaci zai iya nemowa ya biya ka shine mu'sir an gane ko to shine babin da malam zai magana au anzarahu wa ay man yassara wanda ya saukaka mishi ma'ana kila ka bashi miliyan 1 sai ka ce da 500 ka yafe 500 kaga ka saukaka mishi au anzarahu ko kai masa jinkiri kun yi wata daya sai ka ce da ga yanayin kasuwan tunda an yi zaben nan abubuwa sun dan ja baya bari sai bayan babban sallah ka biya ni anzarahu ka masa jinkiri wanda da kila sati ne zuwa ya kamata ya biya ka to shi ma kana da lada za mu ji inda ladan ya fito an waza'ahu anhu ko kuma ka ce je ka kawai na yafe maka an samu matakai uku na farko ka rage mishi bashin na biyu kai masa jinkiri kai mai talala har ya biya ka cikin sauki na uku ka ce ka yafe masa gaba daya duk wanda kai a cikin ukun nan kana da lada a wurin Allah an fahimci wannan ko mala ya ce kala ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce wa in kana zu usratin idan shi wanda ake bin shi bashi ya kasance zu usratin ma'abocin matsi yana cikin damuwa fa nadhiratun ila maisara to ayi masa jinkiri ila maisara zuwa lokacin da zai samu sauki ya biya wannan bashin wa an tasaddaqu ku yafe masa abinda ku yake bin ku na bashi kuwa a matsayin sadaka khairul lakum wannan shi ya bi muku alkhairi kuma ko dai Allah ya fa zunubanku ko kuma ya ba ku dukiyar da ta bi wanda kuka rasa domin ma na kasa sadaqatin min mali babu wata dukiya wanda sadaka ke tauye ta ba wannan dukiyar duk dukiyar da kaga ta lalace to ba haƙin Allah a cikin ta amma duk dukiyar da ake fitar da haƙin Allah yanda ya kamata wallahi za ta baka sha'awa a hannun mai ita za ka ga tana alkhairi tana albarka shi kanshi in ka zaunar da shi ka ce faɗa mana yadda aka yi kai albarka ba zai iya faɗi ba ba zai iya faɗi ba sannan ko an zo an zo lokacin da babu dukiyar sai kaga Allah ya rufa mishi asiri bai kunyata ba bai tozarta ba bai walakanta ba amma sa'anninsa da ba su yi haka ba tuni wasu suna gadon asibiti tuni wasu sun shiga halin da sun paralyze ko masallaci ba su iya zuwa shi an bashi da imani an bashi da lafiya an kuma rufa masa asiri haka wannan arziki ne ko shakka ba an fahimci wannan ko to shine Allah ta'ala ce wa anta saddaqu khairul lakum ku yi sadaka ku yafi abinda aka baku kuma wannan shine mafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kuna jin wato asalin kun kasance kuna masaniya game da abin da ya shafi ladan sadaka da makoma wanda ake ba masu shi wanda shine aljanna dalilin saukan wannan aya shine banu amru bin umayr da suka cewa banul mughira waɗansu dukkan kabilu ne guda biyu da abu banu amru bin umay da banul mughira kaman kace kabilu ne guda biyu suna mutunci da junansu sukan ba junansu rance waɗannan su je su ranto daga wurin waɗannan waɗannan su je su ranto daga wurin waɗannan to wata rana da su banu amru din suka ba banul mughira bashi sai suka same su suka ce da su ku dawo mana da uwar kudin da kuka bamu duk riban da kuka samu da dukiyan mun bar muku ita kuma ku je ku samu arziki daga cikin arzikin Allah kaga wannan kyautatawa ne bayan sun gaya musu wannan shine sai suka ce da su abinda kuka samu na riba mun baku sai su banin mugira suka ce da su wallahi mu dinnan a yau ahlu usratin muna cikin kunci ba mu da abinda ma za mu iya biyan asalin kudin jarin da muka sa ya lalace kokari muke mu tarairayo jarin idan ya dawo aka ci riba sai mu biya ku kudin ma'ana muna cikin kuncin da in muka ce mu biya ku to mu kuma mu sanya zamu yi ba don haka ku yi mana jinkiri zuwa mu samu asalin wato a cire amfanin gona sai mu biya ku idan za a cire amfanin gonanmu in za ku jira a girbi to lallai za mu samu kuɗin da za mu iya baku amma a yanzu kan muna cikin matsatsin da abinci ma kansa ya mana tsada ba mu da shi su kuwa waɗannan wato banu amru sai suka ƙiyarda suka matsa musu akan a'a su dai su biya su bashin su suna cikin wannan cece kuce sai Allah ta'ala saukar da wannan aya wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun kamar yadda wato Imam an-Naisaburi ya kawo a cikin littafin sa na asbabun nuzul shafi na 77 78 ya kawo wannan dalilin saukan wannan aya kenan mana sai Allah ya saukar yana gaya masu banul amru da cewa idan da za ku yi musu jinkiri su waɗannan banul mughira din da suke cikin tsanani to da bi muku alkhairi ni ma Allah da ne muku jinkiri kun ga alkhairi ina fata mun fahimci wannan kuma Allah ya san suna da dukiya sai ce wa an tasaddaku inda za ku bar musu dukiyar ma a matsayin sadaka khairul lakum shi ya fi muku alkhairi dan ni kuma zan ba ku aljanna kuma dukiyar ku za ta ƙara albarka amma fa za ku iya haka ne kadai in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna da masaniyan cewa ni nake azurtawa kuma ni nake bada aljanna a ranar alkiyama ina fata mun fahimci haka to shine malam ya kawo wannan asalin wato da nufin cewa su ne abinda ya zanto cewa Allah madaukakin sarki yake nufi da wannan aya kamar yadda al-Imam Ibn Kathir Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace da Allah ya ce wa in kana du usratin ai abin da yake nufi shine ba kamar yadda ma'abuta jahiliya suke yi ba idan a zamanin jahiliya mutum na cikin tsanani kuma sai a zo a matsa mishi sai ya biya bashi wani ya zo ya ce mishi ba ka da yadda za a yi ko dai ka biya ni bashi na ko kuma daga yanzu a fara kirga ruwa a cikin bashi haka suke a jahiliya na baka dubu ashirin ko ka biya ni yau da muka yi ko kuma daga gobe duk dubu ɗaya za a ƙara mata ɗari uku ko ɗari biyar kun ga kenan a gobe sai ta zama dubu ashirin da naira ɗari uku ko dubu ashirin da naira ɗari biyar wannan jahiliya ne kuma har yanzu wasu suna yi a wannan al'umma har yanzu wasu suna haka sai a ba mutum bashi a ce in za ka biya ni ƙarshen wata to kaza ne in kuma ya shiga farkon wata za ka ƙara mun kaza saboda aini ma kuɗi na ka riƙe to Allah ya ce riba ne idan kuɗinka ne kai ma Allah ne ya baka sai ne kai da kaya duk mallakan wuya ne ina fata mun fahimci magana to wannan imam ibn kasir ya faɗi wannan yace kuma Allah madaukakin sarki yayi kira zuwa ga mu'minai da su yafe bashin idan ma ba za su cuci ba idan ba za ka cuci ba ka yafe wato idan kai girma ba ka kallon kasa ba ka fahimci wannan idan Allah ya maka rufin asirin dubu ɗari kakka rika faɗa da mai ɗari kaza kana da dubu ɗari kana faɗa da mai gyaɗa akan titi ka faɗi ba nauyi ka faɗi ba nauyi kamata ya yi kasiya kuma ka ƙara mata riba ka wuce wurin shi ne ka nuna ma Allah ka gode amma wani Allah ya bashi ya bashi mutum za ga da tankokin dab dab da mai wani matuka motar yake da ƙarfe cin abinci ya sani kuma bai da shi yana zaune taka abu taya ta ce dam ya sa hannu a ka direban sai ce a'a karka damu zan ma yadda za ka biya ni a hankali wanda fa yake da irin wannan arziki shi kuma yake ba karka damu zan maka yadda za ka biya a hankali ko albashinka za a cire kaɗan da kaɗan ba za ka sha wahala ka fahimci wannan shi ya sa da allah ya sa arziki a hannun mutane da mun shiga uku walla da mun shiga uku allah dukan ƙala rawi da rahama ya ce ai wani da sai da safi ka je gaishe shi ka ce alhaji ya ce da abu na zo karɓan burabusko na da koko ne sai ce a aji an zage ni da kai a dakari sai bayan la'asar za ka karɓi breakfast ɗinka wallahi da an sa arziki a hannun mutane abinda za su ringa mana kenan ai wani zai ce ina kai ne kulkul haka to ko sai ka rame wallahi baka isa ba an fahimta to sai zanto amma inna allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin Allah shike ba da arzikin Allah ka azurta dukkan wani musulmi to da haka al-imam ibn kathir ya nuna cewa Allah yayi kira zuwa ga ayate ayate bashi ga wanda Allah ya bashi ya zanto yana da dukiya mai wadata kuma Allah zai bashi lada mai yawa dan ya ce wa anta saddaku ku yi sadaka da abin da kuka bayar bashi din khairul lakum shi yafi zaman muku alkhairi kamar da imamu tabari shi ma yake faɗa da Allah ya ce in kuntum ta'lamun ai ma'ana inda kun san ladan da ke cikin yin sadaka ka yafe ma mai bashin da kasan yana cikin tsanani an gane amma wanda yake da halin biya shi fa baya cikin wannan layin duk da shi ma ya halasta ka yafe ma wanda yake da wadata za mu ji a gaba ba laifi ba ne saboda akwai al-mu'sir akwai al-musir al-musir shine wanda shi yana da wadata yana da wadata da zai iya biyan ka in ka ga dama ka ce mishi wani an dade ana tare ba komai kudin nan su ma ka danyi wani abu da su kuma ka san yafi karfin su shi ma kyautatawa ne yana da kyau ba laifi bane al-mu'sir kuma wanda yake cikin kunci bai da yanda zai yi dukkaninsu a musulunci ya halasta kai musu to da Allah ta'ala ya ce a yafe din wannan ya nuna cewa akwai lada mai yawa wanda Allah ta'ala yake bayarwa ga wanda ya ya aikata haka wannan shi ne abin da za mu yi fa'idanta da wannan aya din Alan Kabiru ya muna da minti sha biyu za a hakuri ko ita generator ya rike saboda gidan tv da suke sa karatun mun yanke yanzu ba zai kai musu karkashin wannan babi mala yace gaba ta farko man sabara alal alal mudini azallahu Allahu yawmal qiyam man dukkan mutumin da sabara alal mudini yayi hakuri ga wanda yake bi bashi kazo yace wallahi babu kuma ta tabbata babu ta tabbata babu idan akwai ya hana ba laifi bane in ka in ka anshi abunka an fahimci maganar ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato ana bin mutum bashi ya tsawaita ya kibiya ya rike kuɗi ya kibiyan bashi wannan abin da ya zalunci zalunci ne kana da halin biyan bashi ka kibiyan mutum bashinsa to mutum ya zama azzalimi musulunci na kwadaitar da duk wanda ake bi bashi ya biya kuma dai kun sani duk wanda ya kuskura ya mutu ana bin shi bashi to barazanar azaban kabari na jiran shi eh da kwarai da gaske ba ni na faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na farkon su a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya mutu ana bin shi bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya masa sallah kwata kwata kasan sai an yi balancing go kar wani yaji ana ta kwadaitar da abada bashi ya miƙe kafa a bashi ya bige ya koma ya shantake to karka shantake a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma wanda ya mutu ana bin shi bashi sallah dan idan ya zo kan gawa zai sallah yakan ce hal ala sahibukum ad-dayn akwai bashi akan dan uwanku wannan gawan ana cewa akwai ko dirhami ɗaya ne sai ce sallu ala sahibikum ku zo ku yi madan uwanku sallah ba dai ni annabi mai sallah ba dan me zan mu wanda ake bi bashi sallah sai gaba abin shi to kaga da matsala shi yasa har masu kudin sabai suka rinka biyan ma wanda ya mutu da bashi bashin sa kamar su Abdurrahman ibn Auf kai ma ya kamata kai haka in ma baka jin tausayin mutum yana raye to duk wanda ka ji ya rasu mutumin kirki ne ka je ka bincika akwai bashi aka ce akwai ka ce to a zo kamfani na a biya kawai ka ware wasu kuɗi kawai wannan kuɗin na biyan bashi ne ka sa hannu da an zo inda wanda ta tabbata ana bin shi bashi a je a biya mishi a je in ka so ma ka je kotu ai ka je kotu zaka ga shari'an bashi da yawa me ya faru kudin haya kaza kaza biya miki in kudin na da nauyi in mutumin kirki ne siyan masa gidanka ba sa kyauta baka yi asara ba Allah ya gina ma gida aljanna sai ne akwai masu kudin da duk za su yi irin wannan wallahi tallahi wallahi in kana cikin talauci kakka dauka ba masu kudi akwai masu muzakkarin kudi wanda ba su san iya abin da suka mallaka a duniya kuma wasu sukan ji abin da muke faɗa to dama ce Allah ya ba ku dama ce ka je ka bibbiya ba su suka danginka waye rasu a danginku da ake rikicin gado ka je ka siya gidan gadon gaba ɗaya ka ba kowa kuɗin shi ka ce gidan ya zama wakafi ba shi kenan ba ka ce ko ni na mutu kar ai gadon shi duk wanda ya zo daga gari kaza gidan iyayensa ne zo ya zauna a wurin ba an gama ba shi kenan haka ake yi amfanin dukiya kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam bai salla ga wanda ya mutu ana bin shi gado baya mai sallah a farkon musulunci har sai wata rana abdurrahman bin auf wani ya rasu ana bin shi dirhami uku annabi sallallahu alaihi ya juya zai tafi ya ce ba zai mai sallah ba sai abdurrahman dan aga ce alayya ya rasulullah yace manzo Allah don Allah kai masa sallah ni na yadda zan biya mishi kaji bayin Allah shi yasa an kaji sahabi ba daga baya ba shine sai annabi sallallahu alaihi ya masa sallah da safe ne da suka haɗu da yamma yace ya ya kai abdurrahman ka biya bashin nan ya ce ma'anar sulatalan da zai rasu kuma dirhami uku ne kawai ma'ana wanda ke da kamfanoni mai aka yi aka yi dubu ɗari uku misali wanda ke maganar tiriliyan shi ne sai annan sulatalan ya masa shiru suka ƙara haɗu ya ce ka biya ya ce ai manzan Allah sulatalan daga ka matsa da magana na biya su an gama ya ce to sai yanzu jikinsa ya sanyi a kabar sai yanzu jikinsa ya sanyi a kabar wannan sai ya nuna duk wanda ya mutu da bashi bai da sukuni a kabari kaga mutuwar shahada duk wanda ya mutuwar shahada na farko jininsa na farko da ya fita daga jikinsa an gafarta mai zunubansa sanadiyarsa za a nuna mai bangaren gidansa aljanna kafin a cire masa rai za a bashi matan hurun ain guda saba'in ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu tsuntsaye koraye green su ne suke haɗiye ran shahidi suna yawo a gidan aljanna suna cin 'ya'yan itaciyar aljanna in yamma ya su dawo ƙarƙashin al'arshin Allah su zauna suna rike da ran wanda ya mutuwan shahada kar a tashi alkiyama amma wallahi duk da wannan in ya mutu da bashi sai ya samu matsala duk da wannan idan mutu ya mutuwar shahada da bashi a kansa to ko zai samu matsala shi kadai ke sa a tara wanda ya mutuwar shahada a kabarinsa bashi ne kadai ke da wannan problem annabi sallallahu alaihi wasallam ku karanta akamul janaiz na Sheikh Muhammad Nasir Dini Albani ya kawo wannan hadisin da zan faɗa muku yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana masallaci kayan da muke zaune haka ya kalli mutane yace ina ƴan uwan wane ya daga murya bayan da ya saba ba sai da aka shiru yace ina tambayan yan uwan wane ne jama'a a cikin ku akai shiru sai da ya kusan so uku sai wani bawon Allah ya taso daga baya duk jikinsa yayi sanyi yace gani manzo Allah dan uwansa ne yace me yasa ne magana har so uku sannan ka amsa mani yace wallahi baki ne ba tsorata ne saboda na ga abin da ba shi muka saba ba daga gare ka fusata ya ce to mala'ika jibril ne Allah ya turo in gaya maka ɗan uwanku wane ya rasu ya ce e ya ce to mutumin kirki ne salihi amma ga ya can bashi ya ja mai matsala a kabari ku je ku biya ko ya wuce suka je suka biya ya ce da ya je biya dirhami uku ne shi ma dirhami hudu ko uku na manta wayan ya zo da adadin dirhami kun karanta za ku gani hadisi ne ingantacce ya ce da na je biya duk waɗanda na je biyansu sun nuna mun takardar shaida da na biya ko su ce wane ne shaida wane zo ce eh da gaske yana bi na domin ba kawai da mutum ya mutu wani ya zo ya ce yana bin shi bashi shikenan sai ya zo ya ce eh da gaske ne sai a cire a bashi a'a ba haka sai ya zo da shaida rubutacce gashi wane na ina bin shi bashi ko ya zo da wani shaidan da zai tabbatar gaskiya ne wanda ya ka kuma amintacce ne in kuma ba a samu haka ba sai ya zo ya yi rantsuwa da girman Allah sannan a bashi in karya yake ya cuta balbal su kuma magadan sai Allah ya da su kunya to da wannan ya ce na biya sai dirhami ɗaya ya rage a hannuna ni ɗan uwan nasa ya ce wallahi sai na ji kunci a rayuwana saboda ya bar mata da 'ya'ya kuma mabukata ya so a ce su ma sun samu gado wanda za su ɗanta da komaɗa da shi su ci abinci ya ce na kamo hanya ina cikin wannan damuwan zan je in zauna da danginsa sai ga wata mata tsohuwa ta tare ni ta ce kai ne ɗan uwan wane ya ce e ta ce ina bin shi bashi ya ce nawa ne ta ce dirhami ɗaya kuma ga dirhami ɗaya a hannun shi sai ce mata wane ne shaidanki ta ce Allah ne shaida ya ce sai ya miƙa mata yana miƙa mata ya ce da takaici ya buge shi kawai sai ya wuce wurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba zai iya zuwa wurin ƴaƴan marayu da matan ba komai a hannunsa kuma sun san an karɓo kuɗi ba ya je ce na gaya ma na gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaji kaji abin da ya faru mutum uku daga ciki duka sun nuna min shaida sannan nabiya ita ko wannan matan ta ce Allah ne shaidanka ma'ana kamar yana jin kaikayi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta a bincika in zai yi a karɓi kuɗin nan ya je sai musu abinci kafin ya kama magana annan sulasa ya ce in ce da ka miƙa mata ya ce ina ba ta ya ce to shi kenan shi ɗan uwanka ya samu aljanna ba na ‘ya'yansa kuma Allah ba zai tozarta su ba saboda bisa wancan ka'ida wa kana abuhuma saliha duk mutumin da ya zama mutumin kirki to wallahi ‘ya'yansa ba za su walakanta ba baya yiwuwa ba sunnar Allah ba ce ga ina suratul kafi haka Allah ya faɗa security na farko da zaka ba ‘ya'yanka bayan mutuwa ka kai ka zama mutumin kirki in dai kai nagartaccen bawa ne to Allah zai ba ƴaƴanka kariyar da ko kana raye ba za ka iya ba su irin ina fata mun fahimci wannan Allah ya datar da mu to dan haka bashi dai matsala ne kada ka zo kai ka mai da cin bashin wani abu saboda ka ji an ce wa in kana zu usratin fa nadratun ila maisara ka bai da bashi dabi'anka ka amsa wurin wannan ka koma wurin wancan ka ci bashi dan ka canza mota kuma ba dole bane sai ka canza mota ka ci bashi don ka canza waya mai amfani shi kin ci bashi don ki canza kujerun daki mai kujerun daki kuma mai dalilin da sai kin canza kujerun daki kin ci bashi kin matsa ma kanki wai ana ta zuwa an gansu sun tsufa sai ta tsufa mana ke da wata rana ki tsufa a kabari sai me kabari ba za a saki duk kirididdige ai in za a zo a miki gorin kujeru dama ba dan Allah ke zuwa wurinki ba duk ki fata take su ki huta in dai wani zai zo maka gori saboda sutura ko saboda mota ko saboda kujera ko saboda gida dama ba dan Allah yake son ka ba ko ka gyara sai ya soke ka ballantana irda'un nas ghayatul la tudrak wai mutane duk su yadda wai ce normal normal kai din nan ka isa wallahi kariya kake yi kowaye kai sai mutane sun zage ka shi yasa wai kana jin wai kai ba za ka yi kar a zage ka ka zama sakarai kai abin da ya kamata mai zagi ya dade bai zagi ba ya gane a tsaye kake wanda zai yabe ka kada ya dan shi rude ka ba dan shi kake ba amma dai mutum ya bata ma lokaci ga kabari na jiran ka ga abin da ya kamata wai mutane za su yi surutu za a yi kaza za a yi kaza a lallaba kaza kar Allah ya sa a lallaba in dai Allah yana so wallahi ka tafi in sha Allah barakatillah ba wanda ya taba tafiya domin Allah sai Allah ya karfafe shi wa yansurakallahu nasran aziza haka Allah ke taimakon bayinsa ballantana mutane suke fasikai wai fasikin mutum ya zo ya tare maka gaba ya tare ma gaba wai kana gudun kare fushi fasiki malam mutumin da bai damu da Allah ba yana cin mutuncin addini me abin tsoro a tare da shi waye shi me aka yi aka yi shi kaga girman Allah ka wuce wurin kawai in sun ga dama su kashe ka inda ka tafi kar su zo su inda suka kai ka kar su zo kuma in sun zo su ce kar ai musu hisabi ko kai in an maka gafara su ce kar ka je aljanna in an janna su a wuta su ce ba za su shiga ba ba ka da wani matsala idan ka san waye Allah don haka ya kamata mu zamto mutane masu karfin imani kuma daga cikin karfin imanin nan shi zai taimake ka san Allah ke arziki Allah ke rayawa Allah ke kashewa Allah ke badawa kuma Allah ke karba duk abin da ya karba nashi ne Allah ka ba mu haƙuri idan ka karba ka ba mu godiya idan ka ba mu shikenan ka gama ba ina fata mun fahimci wannan so don haka wannan shi na taƙaice na kamar lokacin namu ya cika ko malam kabiru ba mu makaranta hadisin ko mu tsaya sai mu tashi a farkon babin ne ai dai an dawo ko to Allah ya sanya albarka ina son amfani da 'yan mintunan da suka yi saura na farko in yi ta'aziyya na rashi da aka yi daga majalisinmu na baya zuwa yanzu an yi rashe-rashe da yawa amma dai za mu ta'aziyya ta musamman ga mutane guda biyu na farkonsu shine na hajiya mai sarari wanda Allah ya mata rasuwa wato matan alhaji Ahmadu Cancangi wanda Allah ya dauki rayuwarta a cikin watan Ramadana lalle an yi babban rashin da ba zai misaltu ba gaskiyar magana mace ce wanda Allah ya mata tarin alkhairi mai yawan gaske duk wanda suka santa za su san irin alkhairan da Allah ta'ala ya bata kuma da wanda ta shuka a bankasa daga cikin abin da ta yi wanda ba za a taɓa mantawa ba shine wani babban coci da aka taba dagawa za a siyar ta siya coci kuma ta mai da shi makaranta domin Allah coci ne babba a tudun wada duk wanda ya san Zahra Academy ko yanzu ya je zai ga cewa wuri ne na miliyoyin kuɗi masu yawa wanda ta siya kuma ta mai da shi makaranta taimakonta ga gajiyayyu da marayu abu ne da bai koyi ba sannan kuma akwai babban iya ga malama a rukayya wanda ake ce malama rakiya da kursani da malama rukayya mata alhaji mustapha da ke nan kasuwar sati unguwar dosa ita ma shekaran jiya nake ga muka yi jana'izar babban yarta maimuna wanda allah ya mata rasuwa wanda ta daɗe tana jinya waɗannan mutane guda biyu da dukkan musulmin da suka rasu muna roƙon allah ta'ala ya gafarta musu allah ta'ala ya ji kansu da rahama allah ya kai haske cikin kabarinsu sannan na biyu zan yi godiya ta musamman ga kwamitin wannan masallaci da wasu ɗaiɗaikun dattawa a wannan masallacin wanda aka ba da gudunmuwa na marayun mu'azu bin jabal da muka yi na asusun watan ramadana ban sami ramadan a kaduna ba ina gombe amma sai da na ji shauƙin ina ma zuciyata tana kaduna saboda mata da suke makwabtaka da wannan masallaci kuma suke bibiyan karatunmu ya nuna lalle akwai ci gaba kwarai da gaskiya a unguwan nan kuma akwai ci gaba ga matan da suke musamman a cikin layuyyukan da suke sauraron karatun da muke yi akwai waɗanda su kansu idan an ba su gudunmuwa ba a yi laifi ba wallahi ba su da shi ba su da shi daga cikin mata amma ka suka yi karo-karo gida-gida suka shiga gida bayan gida suka tattara sadakan marayu suka aika da shi a asusun kuma aka aiko mu kuma mun gani Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya fi mu godewa Allah ya muzuriyar ku da ƴaƴan ku albarka kuma ya wadata ku wanda ba su da lafiya a cikin ku Allah ya ba su lafiya godiya ta musamman ga kwamitin wannan masallaci na gudunmuwan da su ma suka bayar a wannan asusun an ba da gudunmuwa kuma ya iso kuma muna roƙon Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya shirya muku zuriyan ku kuma Allah ya sa a mizanin ayyuka na kwarai akwai babanmu malam Umar Ahmad Zaria wanda ya jagoranci raba abincin marayu da aka yi a cikin watan Ramadana shi ma muna roƙon Allah ya biya shi da gidan aljanna da dukkan ƴan uwa da suka bada gudunmuwa a cikin iyayenmu da sauran ƴan uwa ɗalibai Allah kuma ya sa mana a cikin mizani na kwarai Allah ya sa a ce gara da aka yi a nan za mu takaita insha Allah sai Allah kai mu mako mai zuwa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa ni tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh